الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa barkanmu da sake haɗuwa a darasi da muke gabatarwa na taujihul qira'atil mutawatira wa shadda bil ulumi lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine majalisin mu ko zaman mu ko darasin mu na 102 wanda kuma muna cikin surtu shu'ara za mu tashi a aya wato ta 60 da tara kenan a farkon kista ta annabi ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammut taslim to da yake taujihul qira'at cikin cikin kista yana zuwa ne daga waɗansu ayoyi waɗansu ayoyi kenan za mu bi ayoyin jere an gane ko insha Allah rabbul alamin muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wata'ala ce watlu alaihim naba ibrahim ka ba mutanenka labarin annabi ibrahim alaihim bai ce wa alaihin na ba tare da cewa akwai muminai mata kuma haka ba litaglibi janibin zukuri ala janibin inas sannan annaba shine labari mai ban mamaki amma yanka ce alkhabar yana irin tuwa mai ban mamaki rayuwa bai da ban mamaki sannan ka ce annaba shine wato abinda baka san shi ba an gane ko shi alkhabar kuma yana duka abinda ka sani ko kuma abinda baka sani ba an gane ko iz qala li abihi lokacin da yace ma babansa shine azara a can cikin suratu al-an'am kadiba can wa iz qala ibrahimu li abihi azara kaga ko azaru a qira'at yaqub kadiba can cikin addurrul masul karkashin wannan aya kaga nau'uka na qira'at da i'rabi lokacin ce mu babansa wa qaumihi da mutanensa ma ta'buduna me kuke bauta ma nan ba yana tambayi suna don ba su bashi amsa tambaya ce ta ban mamaki an gane ko can cikin suratul anbiya ma hadhihi tamathil allati antum laha akifuna a cikin safat kuma ma za ta'budun an gane ko a cikin suratu as-safat ma gani an gane ko wa inna min shi'atihi la ibrahim iz qala li abihi wa qaumihi madha ta'budun qalu na'budu asnaman sun kace suna bauta wa gumaka fa nadhallu laha akifina su nadhallu aslin dhalla kama kace daga zillu na abin da yi kusa an gane ko nadhallu kenan ba mu gushe ba koko sai mu wayi gari mu dukufa laha akifi na muna bauta mata muna bauta musu dare da rana su guma kan kenan qala hal yasma'unakum istad'un yace son shina suna jin kuko lokacin da kun kai kira an gane ko aw yanfa'unakum ko suna amfanarku aw yadurrun ko suna iya cutar da ku suna iya ja muku wani amfani ko suna iya tunkuɗe muku wata cuta ustadu dr fadil samar ra'i a cikin التعبير القرآن يتي توم يسا بيتي أو يضرونكم با تند النفع شي أنفاني سنة سنة كاو غريسو يضرونكم ستنكو ديمو ستشوتا كوسو كوكو ستنكو ديمو وني وسنا غنين كنا أنشاف مفعول به للعمومي wasu kuma suna ganin a'a au ya durrunakum an gane ko suna iya cutar da ku nan ba a kawo shi bane saboda fawasil da aya kawai ba sani ko mun fahimta ba saboda a cikin anbiya ya ce a fata'uduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum kaga ya kawo shi nan ko au yadurrun ko suna iya kawo wata cuta qalu sun kace a'a bal wajadna aba'ana mun iske iyayenmu kazalika yaf'aluna haka suke aikatawa dama at-taqlidu hijabul aql koyi taqlidul a'ma irin koyi na makaho to yana sha makanci hankali mun gane ko yawwa kuma ya fara da amfani saboda shi dan adam yake so sannan ya kai ga cuta wadda dan adam baya so shi yasa ce auyan fa'ulukum aw yadurrun balagatu taqdimi wa ta'khir fil qur'an al-karim qala annabi rahu ce afara aitum ma kuntum ta'buduna kun ga abinda kuke bauta ma antum ku wa aba'ukum al-aqdamu da iyayenku magabata na can can can can can can fa innahum aduwwul li kaga da fa'ulun ne bai ce fa innahum a'da'ul li ba su makiyana ne illa rabbal alamina face ubangijin talikai kiran Allah kadai shine wato abin bautata kuma shine masoyina allazi khalaqani Allah shine wanda ya halice ni ya kawo allazi bai ce illa rabbal alamin ba khalaqani sai ce allazi khalaqani wanda shi kadai ya halice ni allazin nan tararu da hasu fa huwa yahdin kuma shi kadai ne zai shiryar da ni an gane ko yawwa sannan yake cewa wallazi huwa yut'imuni huwa Allah shi kadai ne yut'imuni yake ciyar da ni wa yasqin kenan wa huwa yasqin shi kadai kuma yake shayar da ni wa idza maridtu yace idan kuma nayi rashin lahiya fa huwa yashfin shine yake warakar da ni kaga nan wajen rashin lafiya sai ce wa idza maridtu bai ce wa idza amradani ba tare da cewa sauran fi'illan ya danganta su zuwa ga Allah khalaqani yahdini yut'imuni yasqin amma maridtu bai danganta shi zuwa ga Allah ba ta'adduban ma Allah ta'ala an gane ko kadiba cikin ahadithul aqida fi sahihain allati yuhimu zahiru at-ta'arud daga safha ta 559 zuwa safha ta 570 an gane ko kaga bayani kan rashin lafiya an gane ko yace wallazi yumituni shine wanda yake kashe ni shi kadai zai kashe ni thumma yuhyin sannan ya rayar da ni saboda tsakanin mutuwa da rayuwa da rayarwa akwai mi lokaci mai tsawo nan sai kawo thumma amma wa yasqin bai kawo thumma yasqini ba saboda ci da sha suna iya zuwa lokaci guda to idan muka duba imamu yaqub al-hadrami al-basri yana karantawa bi isbatil ya'i ka gani allazi khalaqani fa huwa yahdini haka yake karantawa wallazi huwa yut'imuni wa yasqini wallazi wa idza maridtu fa huwa yashfini an gane ko wallazi yumituni thumma yuhyini yace wallazi atma'u kuma shi kadai ne nake kwadayi bai ce wa atma'u ba wallazi atma'u shine wanda nake kwadayi wallazi wallazi din nan ba tana nuna Allah ya bambanta ba a'a ayyukan ne sun ka bambanta sifar ce ta bambanta nuzdila taghayura sifati manzila taghayura azawat ko nuzila tagayur al-af'al manzila tagayur al-zawat yace wallazi atma'u shine wanda nake kwadayi yau da gobe fi'ili mudari'i yufidu tajaddud at-takrar an yaghfira li ya gafarta mini bai ce atma'u maghfirat maghfiratahu li ba sai ce an yaghfira li ya kawo an da yaghfira fi'ili mudari'i dan ya bada ma'anan masdar kuma ya bada ma'anan mi at-tajaddud wat-takrar yaghfira li ya gafarta mini khati'ati kuskure na an gane ko yau maddin ranar tashin alkiyama to nan khati'a din ba a faɗe ta ba mun gane ko to waɗansu daga cikin malamai idan muka duba suna kawo wannan cewa annabi ibrahima ya yi taɓa yin wato tauriya ba ƙarya ba in ka diba cikin abin da suka zo cikin sahih bukhari da sauran wurare za ka ga ko cikin sauran ayoyi ya ce bal fa'alahu kabiruhum hadha da sun ka tambaye shi wa kare kuma ka ce babban su wannan tauriya ce ya musu to da kuma inda ce fa nazara nazaratan fil nujum fa qala inni saqim da ya kalli taurari sai ce shi bai da lafiya su sun kasa tsammanin kamar shi ma kallon taurarin na yake yi can na yake nemo ilimi an gane ko da sauransu to sai an ce to ai khati'ati kuskure na guda kuma alhali ku ba kuskure guda bane sai an ce a mufradun ne mudafun ilal ma'rifa ya kuma mi jam'i kenan wanda nake roƙon ya gafarta mini kurakuraina kadiba cikin al-hadith al-mushkila al-warida fi tafsir al-Qur'an al-Karim zaka ga waɗannan ayoyin da kuma hadisan da yadda ake hada su wallazi atma'u an yaghfira li khati'ati yawm ad-din wanda nake kwadayin ya gafarta mini zunubaina yawm ad-din da tashi al-qiyama rabbi habli hukman Allah ka bani hukunci wa alhiqni bis salihin ka rishkar da ni da as-salihina mutane na gari wasu ka ce a as-salihina cikin annabawa domin shi annabi na kenan as-salihina kasa gare shi suke wadansu malamai suka ce a'a as-salihina nan ka sa ni cikin mutane na gari amma shi da rufin manya daga cikin su tunda su ma annabawa ai mutane ne na gari kamar yadda annabi Yusuf ya ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin to nan cikin tafsirul qur'ani bil qur'an al-ramma idan aka yi addu'a ana buƙatar a san shin an karba ko ba a karba ba to addu'a annabi Ibrahima a al-qur'anance an karba ko ba a karba ba eh al-ramma eh a fasta jabar cikin wace sura an biya akwai fasta jabar lahurar buhu bi ɗota da yaran ma al-muhimmu Allah ya ce a cikin suratul baqara ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين cikin suratul nahl yace wa atainahu fid dunya hasana ba wala qadis tafainahu ba wa innahu fil akhirati lamina salihin cikin an kabuta yace wa atainahu ajrahu fid dunya atainahu ajrahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamina salihin kiran kaga an karba tunda an ce fil akhirati kuma lahira na lahira kuma in ta tabbata ka tsira ka tsira Allah ya sanya mu daga cikin wanda sun ka tsira a duniya da lahira ya ce waje an lilisa da sidqin fil akhirin Allah ka bani halshi lisana sidqin harshe na gaskiya ka sanya mini harshe na gaskiya fil akhirina a cikin mutane da za su baya na ƙarshe kenan an karba ko ba karba ba eh an karba ko ba karba ba an karba to ina aya a alqur'anin tafi ko kasu dan qur'ani bai rukun bi qur'ani Allah ce wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya ba shi ba da ƴaƴan shi da an ka ba su a cikin suratu maryam kuma lisana sidqin halshi na gaskiya ba yana nufin Allah ya maida shi halshi ba a'a wato nan Allah ya sa mutane na baya su ambace shi da halshi na gari kenan saboda da halshi ake ambato sai ce lisana sidqin bai ce zikra sidqin ba أطلق اللسان وأريد به الذكر لأنه آلة الذكر وجعلني من ورثة جنة النعيم الله كسن يعني دقو أن سكون كي قادون الجنة تنعيمة أه الرمى ya ce yana son Allah ya shi cikin masu gado aljanna an karba ko ba karba ba to to in an karba alarma ina aya a alkur'anance tun da sai da aya ta kur'ani ko ba haka ba eh yadda abin zai fitowa wato karara to tun da ya ce wa innahu fil akhirati lamina salihin kenan da cikin nagari kenan an bashi aljanna ba sai kun fahimta ba yawwa an gane ko to yace waghfir li abi ka gafarta ma babana an gane ko kadiba cikin al-ahadith al-mushkila arwarida fi tafsir al-Qur'an al-Karim a safhata wato 269 zuwa 274 da safhata 611 zuwa safhata 622 yace innahu kana min ad-dallin domin ban shi ya kasance daga cikin batattu an karba ko ba karba ba arama ba a karba ba to ja aya mhm wallazi wallazi na amanu dai ko mhm mhm وما كان استغفار إبراهيم لأبيه tabarra min nan ta nuna cewa lokacin da ya bayyana gare shi aduwwul lillahi tabarra minhu ya ta ya bar shi eh qad kanat lakum uswatun hasana eh na cewa an kai kasu yi koyi da annabi ibrahim an gane ko cewa na an kai kasu yi koyi da annabi ibrahim cikin addu'ar da ya yi ma wato babansa an gani ko ala ayyati hal nan annabi ibrahim ya yi ma iyayensa ma addu'a nan an kawo ta baban shi ce amma cikin surta ibrahim annabi ibrahim ya ce rabbana firli wa liwalidayya Allah ka yi mini gafara ka yi ma iyaye na gafara an gane ko to amma da ita suratul tauba wannan aya da ka kawo da cikin suratul mumtahana sai aka nuna ya barra daga baban shi an gane ko amma ba a nuna ba ya barra daga mammashi Allah bai ba a kwadin da Allah hana mishi yin istighfari ga mammashi ba kamar yadda annabi nuhu shi ma ya ce rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat shi annabi nuhu ai ba a hana shi ba dama qurun waɗannan guda goma tsakanin annabi Adam da Nuhu sun kasance mutane nagari akan tauhidi muna ganewa to amma shi annabi ibrahima abinda yake nuna cewa misali shi baban shi ba a karɓa ba saboda na mamashi ba a yi magana kan shi ba ba hana mishi ba ba a yi magana ba tun da ya ce rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab ina fata an fahimce ni sannan abu na ƙarshe shine cewa wagga ayar da ka kawo cikin suratul mumtahana da an ka ce kasu yi koyi da annabi ibrahim na istighfarin da ya baban shi to yana nuna cewa baban shi bai musulunta ba tunda da ya musulunta ya mutu akan musulunci da ba za a hana su yi ma mushrikai waɗanda sun ka mutu akan shirka istighfari ba muna ganewa kenan wannan min nahiyati al-istinbat za a za a gani shi mun gane wannan da kyau ko yawwa to kuma babu nasi wanda ya fito ya nuna bayan annabi Ibrahim ya musulunta bal ma sai nasin da ya nuna an hana ayi istighfari kamar yadda ya istighfari kenan ko ya nuna cewa bai musulunta ba mun gane ko yawwa sannan annabawa da an kajiru cikin suratul an'am dukkansu wanda ɗa da uba suna musulmai sai kaga ana mi ana jero su amma shi ibrahim ba a kawo ba baban shi ba cikin waɗanda an kai ma ni'ima muna gane ko yawwa wala tukhzini yawma yub'athun yace Allah kakka kumyata ni ranar da za a tayar da mutane an karba mishi tunda an ce wa innahu fil akhirati lamina salihin yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da ‘ya'ya ma dukiya ba ta amfani ko ‘ya'ya an gane ko albanu na marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu li annahu mulhaq bi jam'i muzakkar salim illa man ata Allah bi qalbin salim sai wanda ya zo ma Allah da zuciya lafiyayya ta haka in kai sake dukiyarka ko matsayinka ko ‘ya'yanka sun ka ja ka ka bijire ma Allah ranar tashin alkiyama in zuciyarka ba ta da kyau kare ka ta ƙari to daga nan sai Allah ce wa uzlifatil jannatu lil muttaqin sai an ka kusanto da aljanna can cikin kafa yace wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id akwai ghayra ba'id can wannan shine malaman ilmul munasaba na bainal ayat suke kira al-istitrat ana magana kan wani abu sai a bashki sai a cirata sai a koma kan wani abu an gane ko tunda ana zancen kissa annabi ibrahima to mi azancen kuma wutar jahannama kaga an ketare kenan tunda mu yanzu nan ga aiki yawa ba sai ko ba ibrahim mun kasu mun gane ko kawo shi ake kira al-istitrat kadiba cikin ilmul munasabat na dr umar salim bazmul ya yi ilmul munasabat ta asilin da ka'idodin shi da yadda ake yin shi muna gane ko to wa uzlifatil jannatu an kusattar da aljanna aljannatu aljanna aljinnatu aljannu min aljinnati wan nas aljunnatu da damma shine kariya ko sulke ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah lil muttaqin ga masu tsoron Allah me yasa kawo suna mushtaq dan me an kusantar da aljanna ga saboda suna tsoron Allah mafhumu kenan an nisantar da aljanna ga wanda ba su jin tsoron Allah kare su ta kari sai kashi wa burrizatil jahim Allah ce sai an ka bayyanar da wata jahannama lil ghawi na ga harakanku kaga ita aljanna ce kusanto da ita an kai su kwancan an yi an bai barin su an kai sai sun kai kusa puf sai sun ka gane ta Allah ce to wa qila lahum sai an ka ce musu aina ma kuntum ta'budun ina abin da kun kasance kuna bauta ma can kuma cikin suratul ghafir aina ma tushrikuna min dunillah min dunillahi koma bayan Allah can aina ma tushriku da min dunillahi qalu dallu anna bal lam nakun nad'u min qablu shay'a nan kuma min dunillahi ina abin da kuke bauta ba wanda ba Allah ba hal yansurunakum shin za su taimake ku aw yantasiruna ko za su iya taimakon kansu Allah ce to fa kubkibu fiha kubkibu da jin asalin kabba da larabci shine an sunkuyar da abu an juyar da shi an kife shi an gane ko to yan ce kabba ya kubbun nasu ala wujuhim hadisi na abin nan na manzo sallallahu alaihi wasallam kiran ba abin da ke sa mutane su tai ta kai a wuta sai da mi sai da sai hasaidu alsinatihi an gane ko to shi yasa sai ce mi in ana son larabci fi'ili ya ƙara ƙarfi sai a yi sai a ƙara mishi harafi sai ya bada ma'ana da ake so kaga zalla yayi tallabiya zalzala ya girgiza kaga otar labiya kenan ku to kabba ya sulluma ta kai ya tafi ta kai an gane ku to kabkaba yana nuna sulluma wanda karhi kenan da jin kabkaba ka san dai babu lahiya kuma akwai wanda ake cewa al-kabab da larabci shine tsire Allah ramai baka sunan tsire ba al-kabab to Allah ce fa kubkibu fiha kubkibu kenan an sulluma su ta kai fiha a cikin ta ita wuta kenan hum su wal gawuna da halakakku su ba ai halakakkun ne ta rayuwa nau'in halakakku na shaytanu waɗanda suke tare da su na aljannu ko kuma wal gawuna da wasu halakakku na mutane masu gidajen su wajunudu iblisa ajma'una da rundunar shaytan gaba daya Allah ce qalu sun ce wa hum fiha yaqtasimuna za su ce ne amma sai an kace sun ce saboda mutahaqqiqul wuqu tabbas sai abin ya abku qalu sun ce wa hum fiha yaqtasimuna suna jayayya na ayoyin da suke nuna yan wuta suna jayayya cikin Qur'ani suna da yawa sun kace tallahi sun rantse da Allah in kunna la fi dhalalin mubin ai mun kasance innahu kunna la fi dhalalin mubin ko ko ma kunna illa fi dhalalin mubin ko ko abin nan la ta zamanto an ƙara ta ne litta'akidi kadiba can cikin ad-durrul masun wajen wa in kunna an dirasatihim laghafilin a cikin suratu al-an'am sun kace mun kasance fi dalalin a cikin bata mubin bayyananna ko ko mubin wanda take bayyana kuskuren mu in ya zama to muta'addi fi da ma da kaji fi an fada cikin halaka ala kuma ana saman shari'a ulaika ala hudan min rabbihim in nusawwikum bi rabbil alamin sun kace lokacin da muke daidaita ku da Allah an gane ko muna yin bauta muku muna bauta ma Allah ba wai suna sun daidaita su da Allah cikin komai ba cikin bauta na ake nufi wallazina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa domin ba su ce ba gumaka suna halitta ba sun yarda Allah shine ke halitta sun kace wa ma adallana ba wanda ya batar da mu illa almujrimuna sai mujrimai wanga shine ake cewa istithna'i mufarragh mufarrag ka rike wanda bai hana abin da abbayan illa a yi irabin shi a matsayin shi na jumla a cikin abin da ya zo cikin jumla sun ka ce ba wanda ya batar da mu illar mujrimu sai mujrimai fa ma lana min shafi'ina sun ka ce ba mu da mai ce mako daga shafa'una abinda ana ƙara mishi wani shi yasa an ka ce sallar shafa'i da wuturi shafa'in nan tana nufin raka'a da sai an ƙara mata wuta asalin ash-shaf'u da larabci na nufin abinda ba ɗaya ba kuma ba mara ba an gane ko ɗaya uku biyar bakwai sunansu wutiri da larabci ko watiri shi ko biyu hudu shidda zuwa abin da ya sama su ko su ashafa'i shi yasa ce wa shafa'i wal ko wal an gane ko ash-shaf'i nan sai ka ce sallar shafa'i da wuturi a a a ba ita ka nuhi ba ita sallar shafa'i saboda ana raka'a biyu ne ita ko wuturi saboda tana ita kadai ce duk abin da bai rabuwa pair da empire da faransanci to shine abin da ake nufi shi yasa sun kace ash-shaf'u kadiba cin at-tafsir al-kabir na Imam Fakhruddin Razi da sauran tafsirai zaka ga ash-shaf'u yana da fasarori masu yawa ash-shaf'u wasu sun kace abin da ake nufi da ash-shaf'u shine Annabi Isa al-witru sauran mutanen duniya domin ash-shaf'u Annabi Isa shi kadai ne an ka samu ta hanyar mahaifiya bai da mahaifi sauran mutane kuma da mahaifi da mahaifiya banda Annabi Adamu da Hawwa wasu sun ka ce ashafa'u shine Allah don shi kadai ne an makadaici alwitru duk abinda ba Allah ba umin kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkaruna to in ka gada baka ce shafa'u da shafa'i to ita ma dai tana daukar wannan ka saka mun gane da kyau to shi yasa an ka ce ceto saboda mai ceto akwai wanda zai zo bayan shi ya nemi mishi ceto sun ka ce bamu da shafi'ina masu ceto wala sadiqin hamim ba su da kuma aboki hamimin masoyi malaman balaga sun ka ce in ka diba cikin jalali ma ya kawo wannan in ka diba cikin at-tabir al-qur'an ya kawo da su littafin tafsiri wajen masu ceto sai aka kama su yawa fa malana min shafi'i na jam'i na shafi'a amma wajen sadiq sun kawo wala sadiqin hamim sun kawo sadiq sai sun kace ba sai wala asdiqa ba saboda mi saboda masu ceto har wanda bai san ka ba in ka fada cikin matsala in yana da dama ko lokaci ko yariya yana da taimakon kai zama to mai ceto amma sadiq ya gare shi musamman hamim na gaskiya kuma kalima ta alhamim da larabci tana nufin aboki masoyi na gaske wanda bahaushe yake cewa dan hada guda suke rabawa ko in kuma kiyayya ta ce ba su ga maciji in yace shi na nufin ba su ga maciji ma'ana ko ya ga maciji zai ci shi bai ce mai ga maciji nan badadai shi khalil shi suke ce ma badadai an gane ko to kuma hamimun lokaci tana rufin ruwan zahi shi yasa Allah ya ce inna shajarata zaqqu ta'amul asim kal muhl yaghli fil butun ka ghalil hamim can kuma cikin suratul ma'arij sai ce wala yasalu hamimun hamima na abokiya ki dushi gaka ce ruwan zahi ba su tambayar ruwan zahi ba haka ki dushi ba kaji hariri cikin mukama yace wa awaddul hamima walau jarra'ani alhamima ina son aboki na koda ya bani ruwan zafi jarra'ani inji malaman zuri sun kace koda ya kwada da mini ya konkwada min inji kanawa to wala sadiqil hamim sun kace falau annana na karrata da dai muna da damar dawowa fa nakuna minal mu'minina mu kasance mu'minai jawabu tamanni kenan kayya so kai Allah ce walau ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakadibun to sai Allah ce inna fi dhalika la'aya a cikin wannan labari da an ka bayar na yan wuta akwai aya ko ko a cikin kissa annabi ibrahim akwai aya tun da ba kisto shine a gidan ko ko a cikin kissa annabi ibrahim da bayanin kiyama akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin da yawa su ba za su kasance mu'minai ba wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle tabbas ubangijinka ya kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine al-aziz mabwayi ar-rahim shine mai jinkai al-aziz daga azza ya azzu ko azza ya izzu ko azza ya uzzu shi ko ar-rahim daga rahima yarhamu mun gane wannan shi ko kalima ta sadiq ta samu asali daga asdiq gaskatawa mai gaskata ka daga sadaqa yasduquni ko ba ka dan bane shi yasa an ka kira sadaka sadaka dama sadaqa ne sai malamin shi ya ce mata sadaka saboda mi saboda mai bada ta ya gaskata Allah Allah ya gaskata shi ya yarda cewa Allah zai bashi sakamako shi yasa Allah kira ta sadaqa ko sadaqa ta wajiba ko wadda ba wajiba ba خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم شي ما أبوكي daga nan ka saki sadiq saboda kana gaskata shi yana gaskata ka sannan kuma daga nan an ka samo sadaki sadaq ne wa atun nisaa sadaqatihin nihla saboda yana gaskata cewa kana son mace mu guda to an ka ce kawo sadaki sai shi gudu mai gaskiya sai shi kawo kuɗin shi an raba shi yasa imamu shafi yake cewa salamun ala duniya idza lam yakun biha sadiqun saduqun sadiqul wa'd musifa eh amma ba ni ce ba mu shafi yace kadiba cin diwan da imamu shafi wallahu ta'ala a'lam to aya ta gaba da zamu tashi akan ta ita ce wato aya ta ɗari da wato biyar kenan to ƙista ta annabi nuh alaihi wa ala nabiyyina afdalu salati wa atammu taslim an gane ko to da yake akwai taujihul qira'at a cikin ta amma shina cikin qissat kenan ba mu iya abin da abin da yake kawai mu haɗi qissat gaba daya Allah ce kazzabat qaumun nuhin al mursalin mutanen annabi nuhu sun ƙaryata annabawa nuhin an gane ko gashi suna ne wanda yake ba da larabci ba sun kace idan suna ya zamanto yana da salasatu ahruf wasu tsakiyar shi harafi ne sakin to ana iya wato yi masa tanwini shi yasa ɗauki tanwini ga shi alam ga shi ajami amma kuma ya ɗauki tanwini an gane ko to almuhimmu dai kaddabat qaumun nuhin mutane annabi nuhu sun karyatar da almursali da manzanni a alhali ko annabi nuhu na dai an ka tura musu Allah ce iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun lokacin da dan uwansu annabi nuhu ya ce musu yanzu ba za ku ji tsoron Allah ba inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku aminun amintacce an gane ko fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a wa ma as'alukum alaihi min ajr yace ba na tambayar ku min ajrin wato lada kenan jinga in ajriya illa ala rabbil alamin face lada ta tana wajen Allah shine ala rabbil alamin gun Allah ba a ce saman Allah ubangijin talikai don la yajuzu isti'la ala Allah la haqiqatan wala majazan ba a ce wani abu yana sama Allah ko haqiqa ko majazi mun gane wannan ko to nan malamai sai suka ce an ka ce sun karyatar da manzanni alhari ko annabi nuhu an ka tura musu wasu malamai suka ce saboda annabi adamu shi ma rasulun ne an gane ko nassi ya tabbata nabiyun ne mukallam annabi ne wanda ake yi ma magana kina Allah ya magana da shi sannan kuma sun ka ce rasulun ne saboda gaban annabi adamu babu wata shari'a da an ka aiki da ita in ba wahayinsa ba kina ya zama to manzo mun gane ko to sai zaman toto nan mursali da kenan an hankalta ma da annabi adamu da annabi nuh sakonsu guda sun zan musanna shi ko jam'i yana farawa ne daga ni musanna kamar da wasu malamai lugu sun ka tafi akan haka imam maliki na daga cikin su dan ya ce wa aqimis salata tarafayin nahar kaga tarafayin nahar sassa guda biyu amma cikin da sai ce wa min atraf wa min ana illayli wa atrafan nahari kaga atraf sai kasu jam'i bai ce tarafayin nahari ba sai nuna kiran musanna na fara wani daga jam'i jam'i na fara daga musanna a wajen wadansu malamai fa wasu kuma sun kace a'a kenan sai zama tunan tun daga nuhu ga adamu sun zan jam'i sai an kace mursalina waɗansu daga cikin malamai sun ce a'a ko da annabi guda mutum ya karyata tun da sakon su na tauhidi ne duka gaba daya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu kamar ka karyatar da annabawa ne gaba daya mun gane ko to kissa annabi nuhu ita adda wato iskali na mutum biyu sauran kissoshin da za su zo zaka ga tunda bayan shi wani annabi ya zo kina sun zan uku an ce mursali da nan babu babu iskali saboda suna da yawa mun gane ko ko kuma ka dauki duk ƙaryan da ya karatar da annabi guda ya karatar da annabawa ne gaba daya to almuhim fattaqullaha wa ati'un wa ati'un qurra sun karanta da wannan an gane ko yawwa to sauran qurra idan muka duba in ajriya illa ala rabbil alamin imam nafi da abu amr ibn al-ala da ibn amir ad-dimashqi da abu ja'far al-madani da hafs sun karanta in ajriya sauran kuma sun karanta in ajri illa kiran duk inda ya maimaitu za a gan shi haka duk da yake shiwar shi yana da nakal ina jiriya ko ba haka ba rawi na asim na nafi'a uwar shi rawi ne na nafi'a sannan kuma wa ati'uni in muka diba imamu yaqub ya karanta wa ati'uni tunda wannan ya maimaito a cikin kissa ta annabi nu da hud da salih da lut da shu'aib to wace amsa sun ka bashi fattaqullaha sai sake cewa fattaqullaha wa ati'uni ku ji tsoron Allah ku yi mini da'a qalu sai sun kace anu'minu laka yanzu za mu yi imani da kai wattaba'aka al-arzaluna kaskantatu sun bi ka saboda su kuɗi suke kallo da matsayin su ba gaskiya suke kallo ba imamu yaqub al-hadrami al-basri ya karanta wa atba'uka al-arzaluna wa atba'uka mabiyanka al'arda da ai kaskantattu ne ba su da kuɗi an gane ko kenan su su hujjar su in kan ga mutum ya bi gaskiya kenan sai in kana da kuɗi da zaka gane gaskiya alhali ba daga nan take ba ko aka nan bane idan muka duba cikin majallatu tadabbur an gane ko wato karkashin wannan aya wa atba'uka al-ardhalun ko wattaba'aka al-ardhalun sun kawo taujihat game da wannan aya an gane ko yawwa sun kace a safa ta 45 da safa ta 46 al-murakkabu dan an ce al-murakkaba ita ce jumla khabaran kana au insha'an ko ta zamanto khabar labari ne au insha'an ko ko abinda ba bada labari ba yulqa li wahidin min thalathati aghrabin ana kawo shi saboda manufofi guda uku imma lil fa'ida ko dan fa'ida ko shi khabar ko shi insha kenan fa'ida khabar a baka labari abinda baka sani ba fa'ida insha shine ka zartar da abinda wato yazdu ka san da shi kenan wa in ma li lazimiha ko ku kai aiki da shi wa in ma li lazimiha ko ko lazimin khabar ko lazimin insha au wa in ma li siwahu ma ko ko ba lazimul fa'ida ba abinda ba wannan ba kinin sai zamanto da khabar da insha ana ilqa'i su saboda abubuwa guda uku lil fa'ida li lazimil fa'ida wa li ma siwahu ma to da sun ka zo sai sun ka ce sun ka fara da khabar sun ka kawo shi an gane ko sun ka kawo khabar da kuma wato lazimin shi to idan muka duba kuma a safa ta 68 an gane ko domin misali da sun ka ce a nu'minu laka tambaya ce sun kai tambaya insha'i ce za mu yi imani da kai amma ba tambayar shi na su kai ba wanda tambaya ce ta musu wattaba aka al'arzaluna waɗanda sun kabi ka ƙasƙantattu ne in mun ce wattaba aka an gari ko kenan ittaba aka al'arzaluna waɗanda sun kabi ka ƙasƙantattu ne kaga nan labari amma nan labarin ba suna son su bashi labari ba suna son su yi izgili ne da su ba sani kuma fahimta ba in kuma an karanta wa atba'uka al'arzaluna shi ba dai wa atba'uka al'arzaluna mabiyanka ƙasƙantattu ne kaga labarin don izgili ne idan muka duba safha ta 68 a cikin majalatu tadabbur a adadi na tara a safha ta 68 sun kace abin nan a safha ta 69 ne afwan sun kace min asalibil hasri mu rike da kyau yana daga cikin uslubi na hasr al hasru shine kamar kace an sha makance abu an keɓance shi bari mu ce keɓancewa don ita ce wasu za su gane ba sun ka ce tariful mubtada wal khabar yana daga cikin abin da ke sawar abu hasar ya zo hasar a larabci mubtada ya zamanto ma'arifa khabar ya zamanto ma'arifa kamar in ka ce muhammadun al'alim kaga muhammadun ma'arifa ne tunda alam al'alim ko kaka alif wallam to nan kana nufin in ka ce muhammadun alimun muhammadun masani na amma in ka ce muhammadun al'alim muhammadu shi ɗaya an masani kinan kana yau kana nufin a yankin nan babu masani in ba shi ba ko babu mai irin sani irin nashi ko kinan sai zama to hasar ne izafi wa lamul istighraqi daga cikin abin da yake nuna hasar lamul istighraq lamun ta istighraq ta umumi kenan an gane ko wa damirul fasli da damirul fasli to sai sun ka kawo misallansu a balagantance kuma a alƙur'anance famin shawahidi uslubil awwal yana daga cikin shawahid kenan dalilai na abinda sun kaudi na uslubi na hasar na farko qauluhu da Allah ya ce qalu anu'minu laka sun ka ce za mu bi ka wattaba'aka al-arzaluna sun ka ce quri'a an karanta ga ka'idar ilmul qira'at ya kawo su ce qara'a fulan saboda yace quri'a sighatu tamrid ta kamar da ake cewa ruwiya sighatu tamrid da cikin ilmin hadisi ko amma yaqubu shine karanta da wannan sun ka ce wa atba'uka al-ardhaluna jumla ce ismiya kaga atba'uka an gane ko mabiyanka jam'i ne na tabi'a ko baka ba kuma jam'u taksir domin mu ce tabi'uka ba jumla ce ismiya wa tana farawa da suna kenan wa kullum min tarafaiha kowanne daga cikin tarafkin ta sassanta guda biyu mu'arraf ma'arifa ne tunda atba'u shine mubtada wa huwa mudafun kenan wal kafu damirun muttasilun mabniun ala al fathi fi mahall al jarri bil idafa kenan atba'uka ya zama to mu'arraf bil idafa al ardhaluna mu'arrafun ne bit ta'rif bil alif wal lam kenan wa taqdirul kalami yadda za a kaddara magana wa ma atba'uka illa al-ardhuna ai mabiyanka ba su kasance kuma illa kaskantatu ma'ana babu kaskantattu in ba su ba wai talaka sun ga suna dinki shi yasa har kan lokacin da ya tambayi Abu Sufyan manzo Allah sallallahu alaihi labarin manzo Allah sallallahu alaihi yake biye shi yace mai du'afa masu rauni saboda shi mai hali ganin shi kai ko mai mulki yayi karin shi gaskiya saboda yana da kuɗi ko ko saboda yana da mulki to alhali ya manta da Allah da ya bashi mulkin ko kudin ko ƴaƴan da yake takama da su ko kuma jama'a shi da ke tare da shi shi ko wa min shawahidul uslubi tsani shawahid na uslubi na biyu an gane ko uslubi na biyu shine lamul istighraq kamar inda Allah ya ce wa man yatawalla fa inna Allah huwal ghaniyul hamid mun gane ko fa inna Allah huwal ghaniyul hamid sun ka ce kore a an karanta fa inna Allah al-ghaniyul hamid babu huwa kenan sun ka ce wa aslul jumla aslin jumla fa inna Allah al-ghaniy wato sun ka ce qari'a ya kamata su ce qara'a fulan wa fulan an gane ko da yake ba mutakhassisina fi ilmi al-qira'at ba ko ba su bi ka'idodin ilmi al-qira'at ba shikenan sun ka ce qari'a wanda sun karanta fa inna Allah al-ghaniyul hamid sune wato imam nafi' al-madani da imam abu ja'far al-madani sun zan almadaniyani da kuma ibnu amir ad-dimashqi sun kace to an kace fa inna allah al-ghaniyul hamid wa aslul jumla aslin jumla fa inna allah al-ghaniyul hamid la ghayruhu domin alwagga tana nufin istighraqi na duk kowace irin wadata da kowane irin yabo na wani na Allah ne mun gane ko sun kace fa husirul ghina sai an ka sha makance ko an ka takaita wadata walhamdu da yabo fil ilahi ga Allah azza wa jalla bila mil istighraq da lami ta istighraqi wanda take nuna abu ya nutsi ya hadi ya gami addalati alal alal khabari الداخلة على الخبر وده تشكي تشين خبر المفيدة للحصر وده تشكي نونا أنشا مكانشي وهو استغراق حقيقي كما استغراق هي حقيقي معنا وانا ممكن تما حقيقي سنك تيلا الدعائي شنو ممكن تما إضافي domin cikakken wadata ta Allah ce duk wanda ba wadata ta Allah ba bai da wadata kana takama da kuɗi ko to in ka fi kowa kuɗi duniya in baka da lahiya kana da buƙatar likita sannan wanda ya kowa kuɗi duniya shi da kamfunna shi da buƙatuwa ga mutane masu mai aiki a kamfanin shi inda za su daina mai aiki wata ɗai bai zama shi fi kowa kuɗi a duniya kana takama da mulki ko to ai akwai masu tsaronka in sun kawace kaka ina mulkin naka babu shi yasa bahaushe ce kowa an mutum mutane a shi kagare wadata ne ta Allah da ita ce a cikakken wadata sun ka ce kuma wa min shawahidul uslubi salis shahidi na uslubi na uku shine uslubi na uku da sun ka ce damirul fasli ko bayan mun samu ta'riful mubtada wal khabar lamul istighraq sai kuma damirul fasli a sami damirul fasl sun ka ce to shi kuma wannan misalin shi qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah huwal ghaniyyul hamid a wannan ayat sun ka ce ƙuri abin damirul fasli an karanta damirul fasli dama mun ce waɗanda sun ka karanta babu damirul fasli da nafi da abu ja'far da ibnu amir kenan sauran qurra sun karanta da huwa gakka ce ka ɗauki qur'ani cikin suratul hadid ka zo ka iske fa inna allaha al-ghaniyul hamid ka ce subhanallahi ga wani qur'ani nan an rubuto babu huwa yahuda na sun kai sun cire ta a'a tambayi malamai ilmul qira'a su maka bayani sun ka ce qur'a bi damiril fasl kenan an karanta qurra sun karanta damiril fasl in banda ibnu amir da abu ja'far da imamu nafi bayna al-mubtada wal khabar tsakanin mubtada da khabar domin Allah shine mubtada fil asli dun da ismu innani al-ghani kuma shine khabar to huwa tazu wa aslu al-jumla aslin jumla fa inna Allah huwa al-ghani al-hamid la ghayruhu an gane ku yace to fa husira al-ghina sai an ka sha makance gina wadata والحمد لله godiya bi damir al-fasl damir al-fasl al-mufid lil-hasr kenan sai zamanto wa jami'u hadhihi al-asalib dukkan waɗanga usulubai tu'rafu ana sani su bi uslubi al-hasri da uslubi al-hasr uslubi na shamakancewa daga hasara ne shamakance abu wasu kuma suna kiran shi uslubul qasr na takaitar da abu akan wani abu bil fahwa sun kace da fahwa da fa'un da ha karami da wawun da alif fahwa ala ramma ana nufin abinda an ka fahimta mafhumi shi sun kace fahwa mun gane wannan kyau to anan kuma akwai abu guda wanda ba su kawo ba shine cewa tunda huwa yana nufin ni alhasru al tana nufin hasru kinan hasru ya zan nawa biyu sun kace fa'idatu kullu hasrin fa'ida ta kowane hasr yufidu at-tawkid yana nuna karfafa magana wala aksa sun kace amma ba ana nufin wato sun koyi ba ma'ana shine sun koyi inji malaman zauri ma'ana ba duk tawkidi yake da ma'anar hasr ba amma duk hasru yana dauke da ma'anar tawkidi an gane ko yawwa shi da lokacin malaman zo zai cikin fikin sai an ce wal aksu bil aksi in abin yana sun koyawa sai ce maka sun kuyi da sun kuyi kaga sai ka rasa biya da sun kuyi da sun kuyi sai ka rikici ka tsaya ka koyi karatu ka gane yadda ka bi ba sai kuma ta ba kamar misali sun kuyi da sun kuyi in nace duk dan wuta asararre ne duk asararre dan wuta ne shikenan ba sai kuma ta ba duk kafiri dan wuta ne bari mu dauko wannan don ka gane duk dan wuta eh magana ta kari to sun koyi da sun kai aran mukira wa alaihi sun kace falam nastafid min inna fil ayati hasran shi yasa ita inna ba mu fahimci shine lam nastafid ba mu samu fa'ida ta fahimtar ba cewa ita damirul hasr ce domin inna tana daga cikin hurufut tawkidi amma ba ta daga cikin huruf al hasr ko asalibil hasr mun gane wannan da kyau to kajin da ilimin balaga ya haɗu da ilimin ƙira'at an ka tattauna wallahu ta'ala alam almuhimmu sun kace za mu bika alhali wata ba aka al'arzaluna ko wa atba'uka al'arzaluna ƙira'a ta yaqub wanda akwai hasr ba wanda bika in ba kaskantacce ba qala wa ma ilmi bima kanu ya'malu yace mi asali da abin da suke aikatawa ko aka nan bane mi alaka ta da abin da suke aikatawa in hisabuhum illa ala rabbi hisabin su yana wajen ubangiji law tash'uruna da kun sani wa ma ana bi tsari dil mu'mini da ce ni ba zan kori mu'min ne ba in dai don kuna son in kore su na wani yanzu sun yi ni sun nemi ya kore su ya ce a ni ba zan yi wannan ba tunda imani ya fi komi kima da kuɗi da mulki suka imani daraja ba fir'auna na da mulki amma bai da bai da imani na da kuɗi bai da imani to ina abin ya kai su ya ce in ana illa nadhirun mubin ni ba komai bane illa mai gargadi bayyananne ko kuma mai bayyana da gargadin shi in mun ce mubin muta'addina qalu sun kace da illam tantahi in baka bari ba ya nuhu ko in baka hannu ba ya nuhu ya kai annabi nuhu la takunanna min al marjumina zaka kasance cikin waɗanda an ka jefe su kinan za su dauki duwatsu su jefe shi ko la takunanna min al marjumina bil aqwali za mu jefe ka da magana mu yi ta maka kage da ƙarya da abin da kai da abin da kai duk mu ce kai mu sa mutane su guje ka qala yace kinan ar rajmu ila idan tuwa hissi bil hijara ila idan tuwa ma'nawi bil aqwali kala ya ce rabbi rabbi ya ubangiji kenan inna qaumi kazzabuni mutane za sun karyata ni faftah baini wa bainahum fathan Allah kai hukunci tsakanin da su shine dan faftah baini ba ka bude ba an gane ko wa yaquluna mata hadha al-fathu in kuntum sadiqin suna cewa yoshi na za a yi hukunci ba suna yoshi za a bude kofa ba faftah baini wa bainahum fathan Allah kai budi kai hukunci tsakanin da ni da su wa najjini fathan budi wa najjini Allah ka tsirtar da ni wa man ma'iya ko ba ka ba da wanda yake tare da nimin almu'minina daga cikin mu'minai an gane ko mun ce hafsa yana karanta wa mamma'i ya sauransu na karanta wa mamma'i fa an jainahu Allah ce sai mun ka tsiratar da shi wa mamma'ahu da wanda ke tare da shi ana nufin mi waɗanda sun kai imani ba waɗanda suke tare da shi ba ta fuskar jiki don mata sai tana tare da shi ko da yaushe amma bata ci gaba alma'iyyal imaniya ake nufi ba alma'iyyal jasadiyya ba fil fulkil mashhun a cikin jirganyar ruwa al mashhun wadda take an cika ta daga nan ka samu shahina babban mota da ake malodi sannan ka samu daga nan shahan a ce an yi abu cayi Allah ce to sun ma'agharqana sannan muka nutsar da ba'adu bayan haka albaki na waɗanda sun kai saura asirin albaki na albaki na ne sai an ka shahi ya unguda sai Allah ce to inna fi zalika la aya a cikin wannan akwai aya wa ma kana aktsaruhum mu'minin da wasu ba su kasance mu'minne ba a nan akwai abubuwan da ya kamata mu gani yaya ne Allah ya tsirtar da annabi Nuhu ba ai bayanin shi ba yaya ne Allah ce ai jirgin ruwa jirgin ruwa annabi nuhu yi shi kuma shi yi shi ba nan ba ai bayani ba ijmali kenan sannan kuma ya an ka nutsar da mutanen annabi nuhu duk ba ai bayani ba ijmali duk sai ka tattaro ayoyin qur'ani yadda an ka tseratar da shi an umarce shi ya jirgin ruwa an gane ko wasu na'il fulka bi ayuni ya wahayi na ko wa yasna'ul fulka ko ba karan bani kaga an ce shi jirgin ruwa sannan kuma da yayi jirgin ruwa ya an ka tseratar da shi tseratar da shi kana tare da yadda an ka nutsar da waɗannan mutane sai an ka ce ihmil fiha min kullin zawjayn ithnayn wa ahlak bayan sun hau to wa agara karamun ka nutsar ya aka nutsar da su fa fatahna abwaba samai bima'in munhamir wa fajjarna al-ardu uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir to albaki na idan da an ka ce sun ma'azar kada ba'adul baki na yana nuna matar shi tana ciki don bata hita ba kahirar Allah ta an gane ko darab Allahu masalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut kana ta tahta abdaini min ibadina salihin fa khadatahuma falam yughniya anhum min Allah shay'a wa qila dkhula an-nara ma'a ad-dakhilina dan shi bai kida ba shi ma shi na cikin baki na don Allah ya ce وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين أنكاري albaki da kinnan waɗanda sun kawo su ai qur'ani da wasu sai da qur'ani alramma duk yadda kai dubara amma da ba wannan qur'ani shi ba kuma da hadisai don ka dan qur'ani ce to kai kajiya mun gane ko don Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nusila ilayhim to yanzu sai mu je abin nan Allah subhanahu wata'ala yace kazzabat adunil mursalina adawa sun karyatar da manzanni mun ce kenan yana nufin duk wanda ya karyatar da annabi guda kuma ya karyatar dukkan annabawa ne if qala lahum akhuhum hud lokacin da dan uwansu yace musu hudu ala tattaku rashin ba ku jin tsoron Allah to ai musulmi ba dan uwa kafiri bane ko tunda Allah ce innamal mu'minuna ikhwa nan ko ya zama to akhuhum waɗanda sun kai imani da shi zai zama to ukhuwa imaniya ko ko akhuhum dan uwansu na gari ko akhuhum dan uwansu na jini ko akhuhum dan uwansu na kabila ukhuwa kala kala ce domin akwai lokacin aka ce al-akhu ana nufin abokinka walaysa akhi man waddani ra'ayi ainihi walakin akhi man waddani wa ana ghaib layna nuhi sadiqi sannan kuma al'akhu wani lokacin ana nufin ɗan uwanka na aikin da kuke yi tare Allah ce innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu almubazzaranci yan uwan shedan nuna ana nufin akwai aljanna da ta aihi su tare ta aihi mutum ko ta aihi aljanna ko kuma ce da ta aihi mutum ta aihi aljanna to yace inni lakum rasulun amin ni manzo ne gare ku amintacce fattaqullaha wa atiun ku ji tsoron Allah ku mini da'a wa ma as'alukum alaihi min ajr ba na tambaye ku wata lada in ajriya illa ala rabbil alamin lada ta tana wajen Allah ya ce a nuna yanzu kuna ginawa bi kulli ri'in akan kowace babba hanya ri'a babba hanya a in an ce rai'a kuma fa'ida ko ko liba a nuna kuna ginawa bi kulli ri'in akan kowace babba hanya ayatan aya alama ta abasu na kuna wasa saboda sun kai sun wadata suna da ƙarfi sai su yi gine-gine na banza da yushi ba su da bukatar su shi ce ayatan ta abasu wa tattakhiduna masani'a kuna riƙon masani'a wuraren aiki ko kuna sana kuna kera abubuwa ku gina gidaje ku yi abubuwa la'allakum takhluduna la'allakum wasu malamai sun ce a'a la'allakum kamar nan izgiri na ke musu tana yiwa kenan kuna tabbata wasu sun ce a'a la'allakum nan kamar ta'alilina abin nan ka'annana la'allakum takhluduna ka'annakum takhluduna kamar dai kwa kwa tabbata wa idza batashtum idan kun kai kamu batashtum kuna kamu jabbarina na masu karfi ma'ana kiran kuna zalunci fattaqullaha ko ko nan ina nuna musu kuna da karfi Allah ya ni'imta ku da karhin jiki fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku min da'a wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamuna ku ji tsoron wanda ya amaddakum yayi muku ni'ima ya baku bima ta'lamuna ga abin da kun ka sani an gane ko to nan me yasa ce fattaqullaha wa ati'un kuma ce wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamuna kenan su ji tsoron Allah a matsayin shi shi Allah ya cancanci a ji tsoron shi huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfira ko kuma su ji tsoron Allah saboda ni'imomin da yi musu sai ce wata kullabi amaddakum bima ta'lamuna bima ay bil ladhi ta'lamuna al ijmal ne ya kawo sai sai fassara shi amaddakum bi an'amin wa bani Allah ya ba ku an'am dabbobi wa bani da 'ya'ya wa jannatin bani da nan majrurun ne wa alamatu jarrihi aliya li'annahu mulhaq bi jam'i mudhakkar salim wa jannatin kuma Allah ya ba ku jannat gonakai wa uyun da kuma mare mare ruwa imam ibnu kasir al-makki da abdullahi ibn zakwan rawina abdullahi ibn amir da shu'ba rawina asim al-kufi da hamza da kisa'i al-kufiyun ko al-kufiyani sun karanta wa'iyun da kuma wato mare mare ruwa ba ba ta canzawa indi akhafu alaikum azaba yawmin azim yace ina muji muku tsoron azaba ta wani mai girma qalu sun ka ce to saurara ka jiya sawa'un alaina duk dai a gare mu awa afta shin kayi wa'azi wa'azi kaga wa'azi a shi larabci da am lam takum min alwa'izin ko kuma kasance daga cikin masu wa'azi ba saboda mi saboda shi yin wa'azi abu da wanda yake zakkuwa lam takum min alwa'izin ko ko dama ma kai ba ma cikin ko da ba kasance cikin masu wa'azi kwata kwata sai sun ka kawo ismul fa'il sun ka ce duk dai matacce ya kare ga wuya ko a wuya in ji kanawa in haza ai in bi ma'ana ma in ji malaman zauri wannan ba komi ba ne illa khuluqul awwalina an gane ko imam ibn kasir al-makki da imam abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-basri sun zan al-basriyani da imam al-kisai al-kufi da imam abu ja'far al-madani sun karanta in hadha illa khalqul awwalina sun kace wannan ba komai ne illa ƙarin mutanen farko a ce akwai Allah za a yi kaza za a yi wannan ba hayaniya ne an gane ko su ku waɗancan sun karanta in hadha illa khuluqul awwalina wannan ba komai bane sai ɗabi'a ta mutanen farko sai ai ta bada labaran abubuwa ma'ana duk abin da ka gani rayuwa ko sauki ko wani abu tun ci uwayen mu da ba haka nan da wani abu akwai duniya banda sauki da tsanani wa qalu qad abasa aba an darra was sarra ko ba ka nan bane yace ai babu wani abu da ba duniya shikenan duk waɗanda abubuwa ne ina fata an fahimta kenan in an ce khalqu ƙarya ta ta mutanen farko al-ikhtilaq kenan suna nufin abin da ya ba su labari na tashin kiyama da kaza da kaza ƙarya ta kawai kamar da sun kace asatirul awwali ina fata an fahimci ni to sannan kuma in hada illa khuluqul awwalin ai ita ce al'adatu wat tabi'a an gane ko shi ne sun ka ce kawai wannan rayuwa in hina illa hayatun ad-dunya da mutu wala haya kuma na hadu bi mu'zi sun ka ce kai wa ma na hadu bi mu'azzabina mu ba babu wanda zai muna azaba na fata an fahimci ni yawwa sun ka ce wa ma na hadu bi mu'azzabin su ba za a yi musu azaba ba su adawa da ma can wani wuri Allah ya faɗi sun ka ce kai wai kana ba mu tsoro da Allah kana ba mu tsoro da Allah shi wani na isa shi muna azaba shi to ai gaba da gaba muna Allah ce fa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqqi wa qalu man ashaddu minna quwwa ka zo ka ce mana waya akwai Allah akwai Allah to kamar yanzu yanzu na dan cikin jami'an tsaro ko wani wanda kuɗi ga bugu ne ko wani abu sai ka ji a ce ta kaka ta kai ka ɗoma Allah kai ku ka kusan wanda Allah Allah kai mu da tsari fa kadzabuhu Allah ce sun ka ƙaryata shi fa ahlaknahum ko sai mun ka halakar da su an gane ko na Allah bai yadda an ka halakar da su ba sai ka dauki ayoyi fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum adhab al-khizi fil hayatid dunya wala adhab al-akhirati akhza wa hum la yunsaruna da sauran ayoyin da Allah yadda an kai kace kace da su Allah ce to inna fi dalika a cikin wannan kissa ko ko a cikin al'amuran da sun ka gabata la ayatan akwai aya ma'ana akwai ayoyi ko jinsin ayoyi wa ma kana aktharuhum mu'minina da yawan su ba su kasance masu imani ba aksaruhum wa aksaruhunna tunda kahirai ma cikin mata akwai su wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim lalle ubangijin ka shine al-azizu mabwayi ar-rahim shine mi shine mai jinkai mun gane wannan ko yawwa wannan shine abin da ya kamata mu gane to bari mu dauki kissa ta karshe tunda lokaci ya fara matsowa Allah ce to kadzabat samudul mursalina samudawa sun karyatar da manzanni tunda wanda ya karanta manzo guda ya karanta da manzanni masu yawa ne iz qala lahum akhuhum lokacin da dan uwansu ya ce musu salihun annabi salihu ala tattaquna shi yanzu ku ba ku jin tsoron Allah inni lakum rasulun amin ni ho manzo ne gare ku amintacci fattaqullaha wa ati'un ku ji tsoron Allah ku yi mini da wa ma as'alukum alaihi min ajrin ba da tambaye ko talada in ajri illa ala rabbil alamin lada ta tara gun Allah ba a ce saman Allah mun faɗi wannan ko yace a tutura kuna yanzu kuna tunanin za a bar ku fi ma ha huna a cikin abin da yake wannan wurin aminina a barku amintacci fi jannatin a cikin gonakai wa uyunun ko wa iyun mun faɗo da suke karantawa da wannan a cikin gonakai da bare marin ruwa shikenan Allah shi ne in ta ku halicce ku ya bar ku hakan ga sagaga ba zai umurci ku ba zai hare ku ba wa zuru'in a bar ku cikin zuru'in kayan noma wa nakhlin da kuma itacen dabino ba a ce nakhlatin ba ya koma jam'i kenan tunda an shahi ta'un tal'uha wato tsiransu ko hirtsinsu ko hadim wanda yake hadimun ne hadimun fa'ilun bi ma'anar maf'ul mahdum ne wanda ake tamna kasan cikin dabino akwai wanda bayan ana tamna shi ko diya bai da kawai sai ka ji shi kawai ilum ya wuce son cikin ciki yanzu don Allah shi ko gani ima shi kenan kuma a barku ba ku wuta ba Allah a ya hasabul insanu an yutraka suda hey yace mi wa tanhituna min aljibali buyutan farihin ko ba haka ba can cikin suratul alhijr an ba da labarin su wa kanu yanhituna min aljibali buyutan aminina ko wa kanu ne can nan ko wa tanhituna tunda annabi su ne ke magana da su can kuma labarin su ne ake basuwa wa tanhituna kuna sassakawa min aljibali daga duwatsu buyutan gidajewa farihina ko farihina da ha babbana in tabe kaka ta wajen wasara ko wajen karanta ka ce farihina wato imam abin nan asim da hamza da kisa'i da khalafu ɗan kufiyuna ne da ibn amir ad-dimashqi sun karanta farihina ala wazin ismul fa'il fa'ili ne kenan sauran kuma sun karanta farihina akan matsayin sifa mushabbiha imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zan al-madani yani da imam abu amr ibn al-ala al-basri da yaqub al-hadrami al-basri sun zan al-basri yani da ibn kathir su sun karanta farihina waɗansu sun ka tafi cewa wato nan duk ma'anarsu ɗaya kuna alfahari kuna jiji da kai kuna ganin kukun isa muna ganewa ko kenan shine ma'anarsu kenan sai su zamanto shi wannan farihina sifa ce mushabbiha an gane ko shi ko farihina wato matsayin ismul fa'il yake in ka diba cikin alqira'at wa asaruha fi at-tafsir wal ahkam a safhata abin nan 446 Dr. Muhammad bin Umar Salim Bazmul ya kawo bayani a karkashin wannan an gane ko safha ta 446 an gane ko yace idan an ka ce farihina kuma ismul fa'il yace min al faraha shine faraha wal hizqu kwarewa kenan kenan nan za a fassara shi da kwarewa kamar da shi ya kawo magana waɗansu malamai alhifku fil amali kiran wata nahidu na milijimar buyutan farihina kun kwari kuma farihina ya ce ashirina masu girman kai bal huwa kazzabun ashir batirina kuna masu girman kai wala takunu kallazina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an-nas yace fattaqullaha wa atiyun ku ji tsoron Allah ku min da'a wala tuti'u amral musrifina kakku bi kakku yi da'a kakku yi da'a ko kakku bi umurnin ko sha'anin almusrifina wasu banna alladina yufsiduna fil ardi su ne masu yin banna a bayan kasa wala yuslihuna ba sa gyarawa qalu sun kace kai saurara ka ji innama abin sani in ji malaman zaure an ta kai min almustahharina hasuni sun kai kana kana daga cikin waɗanda an kai masu hiri ba cikin hankalinka kana ka magana an gane ko shi yasa suka ce ya salihu qad kunta fina marjuwan qabla hada da muna son tsammanin zaka zama da ba ashe alamu sun bayyana da lamari ya ɓace ma anta illa basharun misluna kai ba komai bane illa mutum irin mu fa ati bi ayatin ka zo da aya wanda take nuna kai annabi na kenan in kunta min as-sadiqin in ka kasance daga masu gaskiya an gane ko cikin kissa da ta zo ta annabi shu'aib qalu inna ma anta min al-musahharina wa ma anta illa basharun misluna akwai wawun wa inna dhunnuka lamina al-kadhibina don kai hatara alarmu bi hada qur'ani ka gane ko yace to qala hadhihi naqatun yace to ga taguwa laha shirbun tana da ranar da za ta sha walakum shirbu yawmin ma'lum kuma kan bani kuma kuna da yini na sha lakum wala kunna na ba kawo kunna ba li taglibi janibi dhukuri ala janibi inas ma'lumin sananni to na an ce sananni ala ramma ya zamu fassara shi a alqur'ananci a alqur'ananci ha wani ba kan mu ci bato wani bi'uhum annal ma'a qismatun bainahum ruwa an raba shi kine in ta sha'ayo su ko so sha'ayo a alqur'anin ci amma wala tamassuha bisu in kakku shafe ta da wani mummunan abu sai ce mi fa ya'khudha kuma azabu yawmin azim sai azaba ta yini mai girma ta kama ku ina fata an fahimce ni a cikin suratul a'raf sai ce wala tamassuha bisu'in fa ya'khudhukum azabun alim sai azaba mai radadi ta kama ku mun gane ko tawo to kaga an ka kwashi ba an yi musu hani ba to yanzu sai mu diba a alqur'anin cikin sun zartar ko ba su zartar ba duk inda hani yanzu sai ka diba gani an zartar ko ba a zartar ba an bari ko ba a bari ba in umurni yazo shi an yi ko ba a yi ba Allah ce fa aqaruha sai sun ka soke ta wai wai wai wai alaramma fa asbahu nadimin Allah ce sun ka waye gari suna sun kai nadama mun gane ko to anan Allah ya ce sun soke ta can kuma cikin suratul qamar sai Allah ya ce mutum gudana soke ta fa nadaw sahibahum fa ta'ata fa aqar mutum gudana kadzabat samudu bi tagwaha idin ba'atha ashqaha mutum guda ne to wa qala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha naqatallahi ay ihzaru naqatallahi wa suqiyaha wa hzaru suqiyaha fa kadzabu fa aqaruha sai ta kuma sun soke ta an gane ko can ba cikin arafa yace fa aqarun naqata sun ka soke jam'i na can ko yace fa ta'aqa fa aqar fa aqar din nan li munasabatil ayat an gane ko saboda ta dace da ra'un ra'un din da sun ka zo sannan kuma nan da aka ce fa aqruha malamai sun ka ce mutum guda ne ya soke ta to wasu riwayoyi suna nuna akwai mutum guda da ya taimaka mai wanda ya koro mai ita amma dai shi ya soke ta duk da yake suna cika wasu sunan shi sun ce suna dai qudar ko qudar na aka cewa amma mutanen mu qudar sun ka ce sai sun kai badalu to da kaji an ce mutum qudar da bari ya baci ko ba ka da bari eh babu nasu da tabbatar da suna ne qaddaro amma dai an soke taguwa Allah shi ko wanda ya soke taguwa Allah Allah ce ashqaha shi an mafi rashin arziki don ya fi su banna shi da ya mubashara aikin muna ganewa sai an ka ce shi ya soke amma tare da yardar su an yi mitin gaba daya ko ko a'a waɗanda ma ba a yi mitin da su ba sun yarda da abin da ya yi ko ko a'a da sun ka ji labarin an soke taguwa Allah sai sun ka ji daɗi kenan duk sun yi tarayya shi yasa idan kun ka yarda da banna to kuma kuna ni kuna ciki shi in azaba ta zo in ba a wa'azi sai ta game da kowa da kowa eh Allah ya ce to fa akhadhahumul azab sai azaba ta kama su nan ba a faɗi yadda azabar ta zo ba an gane ko to amma dai cikin haqa Allah ya ce fa amma samudu fa uhliku bi taghiya an yi musu tsawa dama munasaba ce bi kazzabat samud ta ce ni bi tagwaha ba da tagwaha bane to shi kuma irin azabar da aka zo shi shi ma taghiya ne taghiya tsawa mai karhi wanda ta huce iya tunaninka an gane ko sannan eh eh fadam da ba ayyukai ku alaran ba damdama za a yi musu ba dandama na ba da nunu da mimun na damdama dan mutanen mu da da nunu na suka karantawa an gane ko to wannan shine sannan kuma can cikin suratul a'raf Allah subhanahu wataala ya faɗa fa aqarun naqata wa ataw an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'idha in kunta minal mursalin fa akhadhatuhum ar-rajfatu kaga girgiza ta kama su to kaga nan yace girgiza nan kuma yace fa akhadhahum al-azab to ai azabar tana nuhi an yi musu girgiza to kuma da sun ka soke ta can cikin hudu Allah ya hadi an ba su bonus fa aqaruha fa qala tamattu fi darikum thalathata ayyam kwana uku to sai an kai musu tsawa an ka halakar da su Allah ce to inna fi zalika lalle cikin wannan kissa la aya akwai aya ko kuma akwai ayoyi tunda an nakiratu litakfiri wa ma kana aktsaruhum mu'minin sai wansu ba za su yi imani ba ko aktsaruhum na ko tunda akwai mata wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahuwa shine wato tabbat kaga inna littaukidi lahuwa allam tufidu taukid huwa damirul fasl yufidu taukid al-aziz huwa khabarun mu'arraf shi ma yufidu taukid ar-rahim shine Allah mai jin kai mabuwayi azza al'aziz daga fa'ilun ne min al wato abin nan azza ya azzu azza ya izzu azza ya uzzu shi ko ar-rahim daga rahima yarham Allah shine mai jin kai shiga ce ta mubalaga dukkan su fa'ilun ne wanda ke nufin yana cikin sayyul mubalaga dan uwa saboda lokaci yayi halinsa nan ya kamata mu ja burki eh ko mu ci burki abinda muka faɗa ya zama turi Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته